بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعد قوة الكرام احمد رسول الله وصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam godiya ba iyaka ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi wanda da ikonsa kuma daga nan dama sa ta hanyar da tafi da tsarin mulkin sa ya kada haɗuwar mu da ku a nan masallaci na Imam Malik a birnin da maganar Sadar inda aka saba gabatar da darasa na addinin musulunci a yau kan insha Allah rabbul alamin muna tare da babban bako wanda ya ziyarto mu daga nan ta Kano tun daga birnin Jami'a ya da zango a birnin marari domin gabatar da daura kuma ya kama da ziyara ta yan mutaka da imani a nan birnin namba shi ne dr ahmad muhammad insha Allah zai gabata mana da nasiha tsakanin magarba da isha abin da muka yi daidai Allah ta fara ko ala ya sanya alkhairi da albarka mu da da yin kuwa aiki da shi kuma abin da muka yi na kuskure Allah ta fara ko ala ya gafarta ma dukkan dukkan musulmi biyan ma Allah alaihi salatu wassalam اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما كهين مالا يفارا إن شاء الله كذا مسمى على رمى يكرم تمن ودان سقاوي نال القرآن بكلمة دومين نيمان تبارك إذا لله الله تبارك وتعالى فليتفضل مشكورا وعجبا بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان na'am إنه كان ظلوما جهولا بارك الله فينا فيك وفينا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi da Allah ya haɗa fuskokinmu a wannan ɗaki daga cikin ɗakunan Allah a bayan ƙasa shine masallaci masjidi Imam Malik a wannan gari mai albarka na da magaran ba don komi ba sai don ziyara ta addinin musulunci kamar yadda muka saba lokaci zuwa lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu daman ziyartar yan uwa yau ma Allah ya kaddara ya ba mu daman ziyartar wannan gari mai albarka ba don komai ba sai don tunatar da junan mu addinin mu na musulunci bayan mun yada zango a maradi mun gabatar da daura ta aƙida wa ɗalibai na makarantu na musulunci kwana biyu sannan kuma muka wuce garin tesawa saboda ni na aka ajiye ni garin tesawa muka yi kwana biyu shi na su ma muna muhadirori muka ga kuma dangi da yan uwa kuma muka ce za mu wuce nan zanzar shi ma kusan garinmu ne tun da garin sarkun ne na ne bayan mun zo ziyara kuma muka ce kenan ya kamata ka samu abin da za mu tunatar da junanmu kuma sai gashi Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu a wannan masallaci mai albarka inda shehun malami a sheikh salihu yake gabatar da karatuttuka na addinin musulunci wanda wannan karatuttuka mukan ci karo da su a kafofin sadarwa mun ga jihud da kokari da malai yake gabatarwa muna fatan allah ya sanya cikin mizanin kyawawan ayyuka ku da kuke ba da haɗin kai ku zo kuna saurare Allah sa abin da ake karantarwa ya amfane ku duniya da lahira Allah sa a ci amfaninsa yan uwa musulmi ba da bata lokaci ba a cikin wannan takaitaccen lokacin akwai nasihohi guda arba'in wanda wannan nasihohi guda arba'in sun shahi gyaran gida ko in ce gidaje to ban sani lokaci zai ba mu dama waɗansu gaba ɗaya ko kuwa wani abu za mu samu daga ciki dukkan munan magidanta ne wasu kuma suna shirin su masu zamanto magidanta to mu san da cewa gida ni'ima ne duk wanda Allah ya bashi gida ya bashi ni'ima to da haka wannan gidan yana da kyau mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya gyara wannan gidan ya zamanto gida wanda zai zamantowa ni'ima ba wanda zai zamantowa ni'ima ba ya zamanto ni'ima ba azaba ba don wasu gidajen azaba ce kaga mutum gashi da gidansa amma bai samun nutsuwa a cikin gidansa to duk gidan da kaga mai gida bai samun nutsuwa a wannan gidan wannan gida ya zamanto ma'ana azaba ba wai ni'ima ba saboda haka insha Allah za mu yi bayani akan waɗannan nasihohi gwargwadon abin da lokaci ba Allah madaukakin sarki yana faɗi a cikin suratul nahl ka aya ta 80 yake cewa wallahu ja'ala والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين
ubangiji Allah ta'ala yana faɗi a wannan aya da alaran mai ya karanta a cikin suratul nahl aya ta 80 wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah ya sanya muku nutsuwa daga gidajen yana wannan aya na nuna mana gida nutsuwa ne duk gidan da kaga babu nutsuwa a cikin sa to wannan ba gida bane domin asali ko tushen sa gida shine ya zamanto nutsuwa saboda haka ba sai mun karanta zuwa ƙarshen ayan ba shi yasa ibn kasir rahimahullahu yake cewa Allah madaukakin sarki yana ambata cikan ni'ima wacce yayi mabayonsa bima ja'ala lahum min al-buyut da abin da ya sa musu na gidaje allati hiya sakanun lahum ya'awuna ilaiha gidaje nutsuwa ne wurin nutsuwa ne da mutane suke tattaruwa zuwa ga gidajen nasu diba mutum zai tashi tun da safe wani da inda aka yi sallah asuba ya bar gidan shi wani ya tafi kasuwa wani ya tafi sabkale wani ya tafi da ayyuka mutannin da yayi in bakin shago yake wa babu nutsuwa yana zamne a shago amma duk hankalin shi yana nan cikin shago duk wanda ya shigo yana lura da shi don kai zai ɗauki wani abu daga cikin kayansa duk hankalin shi yana ina ya rarraba shi a wajen shagon nan nasa haka in ma'aikaci ne hankul- hankalin shi gaba ɗaya ya raba shi a wajen aikin nan nasa bai samun nutsuwa sai an ce yau ko kuma lokacin saukan aiki ya yi ko rike kasuwa lokacin rike shago ya ya rike shagonsa a lokacin da ya je gida a wannan lokacin nan da zai samu nutsuwa lokacin zai wanka ya ci abinci sannan ya samu ya kwanta to saboda haka Allah ta'ala ya sanya ni'ima ce ko cikar ni'imomin Allah ne ya sanya muku gidaje nutsuwa a gare ku da kuke tattaruwa zuwa ga gidajen nan wa yastatiruna sannan mutane suna suturce junansu ma'ana a cikin gidajensu akwai fitar da mutum bai iya yin ta a waje amma a cikin gida ba sai ka ga litilo wani ma da hurhura amma bai jin kunya ya zauna cikin dan kayu sauƙin shi tunda gida ne sai ka dan gajeren wando ya hudda riga ya sha iska amma da an ganshi da gajeren wando a waje ta da ya haukace ko ba haka za a ce ba za a ce ya haukace amma in a cikin gida ne ba hankalin shi kwance duk fitar da ya ga dama sai ya yi kenan kaga Allah ya sanya gidajen ku wurin sutura ne a gare ku a nan ne wani ya arma wata malama to ita malamar da yake yasan zuciya ce in dare ya yi sai ta ci kwalliya ta yi ado ba ta husa irin ta musulunci to shi kuma mijin yana dan jin wa'azi cewa idan mace za ta fita ga irin fitar da ya kamata ta yi to amma shi kuma bai yi karatu ba ita kuma malama ce in yayi mata magana wannan wutar bata dace ba sai ta ce ai Allah ya ce waje annan laila libasa sai ya ce sadaqa Allahu alazim Allah ya sanya muna dare ma'ana sutura ne kenan tun da dare sutura ne tana iya huta yanda ta ga dama shi kuma sai ya ce sadaqa Allahu alazim tun da aya aka ja mai bai karawa to abin da yana damun shi bai samu nutsuwa ba sai da ya samu wani malami ya ga mai waga halin da yake ciki to sai mali yake masa to in ta ƙara karanta yace masa in ta ƙara karanta ma wannan aya sai ka ce mata to tunda waje annan laila libasa ma'ana dare to tu- abin nan mun sanya muku dare sutura a gare ku tufafi ne a gare ku kenan malama abin da ya kamata sai ki ɗebe tuwaye ki huta tuntsir huta haka nan babu tuwaye tunda waje annan laila libasa shi da nan ka sake cin kwalliya za ka fita ya ce mata gaskiya malama wannan hutawa ba ta yi kyau ba ta karanta mai aya sai ta ce sai ta mata to malama tun da haka ne yanzu sai a ɗebe ta wayan a huta tumbur sai ta ce wannan ba dubarar ka bace sun ba ta san jahili ne ta gani ko da haka wata huta mutum bai iya yin ta sai a gidansa a gidan mutum gida sutura ne wurin nutsuwa ne wa yantafi'una biha sa'ira wujuhil lintifa'i sannan za su amfana da gidajen nasu sauran abubuwan amfani a cikin gidajensu da haka kenan gida wuri ne wanda mutum zai ci abinci wuri ne wanda mutum zai aje mata a gidan wuri ne wurin bacci wurin hutu wuri ne wurin keɓantuwa wurin haɗuwa da iyalinsa da 'ya'yansa sannan kuma gida shine makamu sitrul mar'a wurin suturce mace wasu yanatuha da kuma tsare mutuncinta duk macen da take cikin gida to ta samu sutura amma macen da take wajen gida to tana cikin tsirara da haka matan da suka samu kansu cikin gida su gode wa Allah abin da yake sutura da kariyar mutunci ga ya mace shine ta samu kanta cikin gida amma ita ce bisa titi wai sai kaga yanzu wani ci gaba da yahudawa suka kawo mata macen da aka sani ta zauna a cikin gida a ciyar da ita a shayar da ita a tufatar da ita a ɗauki ɗawainiyarta a kama ta abin da suke so ta dafa wai sai ga ta yanzu ita ce bakin titi tana sharar kwalta wai ana ce an sama mata yanci sharar kwalta aikin mace ne kan ƙarfe ɗaya na dare mace tana waje matan da suke cikin gida a wannan watakila wata ma har ta yi bacci so uku ma tana farka amma ita tana waje cikin titi tana sharar leda saboda haka Allah ta'ala ya ce wa qarna fi buyutikunna wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula Allah ta'ala ya ce wa qarna fi buyutikunna ma'ana ku zauna a cikin ɗakunan ku mata wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula in huta ya kama na dole to kakku yi huta irin jahiliyar farko shine mace ta shi kwalliya ta yi ado ta kure adaka kayanta masu tsada ta sa ta kaɗan mayahi kawai ta rata ta aza sama ta kawo turare ta fesa ta huta wannan huta ce ta jahiliya abinda musulunci ya yarda da shi mace in za ta wuta ta suturce jikinta gaba daya ya zamanto ba inda za a gani a jikinta kuma ba ta sa turare wannan shine huta ta ya mace musulma da haka idan muka lura wa idza ta'ammalna ahwalan nas in muka lura da halayen mutane mimman la buyuta lahum waɗanda ba su da gidaje mimman ya'ishuna fil malaji aw ala arsifati shawari' واللاجئين المشردين في المخيمات المؤقتة عرفت وعرفنا نعمة البيت idan muka lura da halayen mutane musamman ma waɗanda ba su da gidaje waɗanda suke rayuwa ma'ana a wuraren da aka yi tanadi ɗan gudun hijira ko waɗanda suke zama a bakin titi ko waɗanda aka koro daga wasu ma'ana daga garuruwansu ko ƙasashensu waɗanda za a zo a buga musu tanti riba ganin mutum wanda a cikin gida in ma gidan laka ne ko gidan siminti yanzu sai ya zamanto bisa cikin titi za a zo a buga mishi tanti ciki ne zai rika rayuwa wanda in ba dole ba mutum bai iya yin haka to in muka lura da irin waɗannan mutanen waɗanda za a zo a buga musu tanti na wani lokaci wallahi ta nan za mu iya gane ni'iman gida za mu gane gida ni'ima ne za mu gane gida ni'ima ne domin duk wanda bai samu wurin tabbatuwa ba wurin zama wallahi zai gane cewa a yana cikin damuwa musamman ma ka je kasashen da babu zaman lahiya kaga mutum ya bar gidan shi da ya gina wani ma da hannun shi ya gina gidan amma ya bar shi wani makudan kuɗi masu yawa ya sa ya sayi gidan ko ya gina gidan amma ya bashi ya dawo bisa titi yanzu ka bari in dare ya yi ka tai cikin kasuwa ko wajen tasha ko kuma bisa titi za ka iske wasu nan suke kwana wani ƙarƙashin tabir na mai nama ko na mai kayan miya ko na mai gyaran abin da mai ake cewa salula ko abin da na yake bacci hassan kai in aka zo aka ce ka zo ka kwanta wannan wurin baka iya kwanci wani ma bakin hanya zai zo ya kwanta duk sauran da ake wa yana cizo amma bai da saboda bai da gidan da zai tsaya kaga wannan zai ya isa kawai ka gane ni'iman gida walamma taqama Allahu min yahud bani nadir salabahum hadhihi an-ni'ma da Allah ya kama yahudawan bani nadir sai ya amshe musu wannan ni'ima ta gida wa sharadahum min diyarihim ya fitar da su daga gidajensu aka kore su daga gidajensu هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل هو الكتاب الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر مم.
ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانئتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار
Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya amsha wannan ni'ima ta gida ko ta gidaje ga banu- daga Yahudawan banin Nadir. Allah ta'ala ya ce, Huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr. Allah ta'ala shi ne ya fitar da kafirai daga ahalul kitab su ne yahudu na banin nadir waɗanda suka yi alkawari da manzon Allah suka tada shi Allah ta'ala ya ce ya fitar da su min diyarihim daga gidajensu li awwalil hashr farkon kora har inda Allah yake cewa yukhribuna buyutahum bi aidihim sai ga su suna roshe gidajensu da hannuwansu Allah ya sanya musu tsoro wanda zafa fi qulubihim ru'ba Allah ya sanya musu tsoro a cikin zukatansu suka tsorata to yanzu dole su bar gidajen amma suna jin bakin cikin su bar gidajen a amfani da su mutum zai da- da- da hannun shi zai roshe gidan shi za ka ga yana roshe gidan in mai imani ya ga yana roshe gidan sai ya zo ya kama mai roshe ba da a gane ba gidajen aka damu da su ba يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين سنا روشة جدا جنسو ده حنا ينسو ده كما تيمكن ما سو إيمان إن كذو كان كاما سيتي ورين كاما ما ده أروشة ده ولي ده سوري da a dan ka gane ba wai abi- abin nan gidajen naku ba ko kuma dukiyoyin naku ake bukata Allah ta'ala ya ce fa'tabiru ya ulil absar ya ku masu tunani da basira ku- ku lura ku gani mutum ya roshe gidansa da kansa ma'ana ya tafi bai masa ina zai ba da haka kenan gidaje ni'ima ne ya koya kuwa wadda wafi inda almu'min lil ihtimam bi islahi baitihi iddatu umur abubuwan da suke tunkuda mai imani suke tura mai imani ya himmantu game da gyaran gidansa akwai al'um- al'amurra kamar haka na farko wuqayatun nafsi wal ahl nara jahannama wasalamati min azabil harim kare kai da iyalinsa daga wutar jahannama gyaran gida na taimaka ma mutum ya kare kai shi da iyalin shi daga shiga wuta da kuma amintuwa daga azabar Allah Allah ta'ala yana cewa a suratul tahrim ya ayyuhal ladina
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا amanu وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم
ubangiji Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka amsa sunan imani suka gaskata ubangijinsu suka yadda da shi Allah ta'ala ce ku anfusakum ku kare kawunanku wa ahalikum da kuma iyalinku matanku da 'ya'yanku daga min naran wata irin wuta wa qudahan nasu makamashin wannan wutar mutane mutane ne waɗanda suka yi kunnen kashi a nan duniya ana karanta musu dokokin Allah suka yi ko oho kamar ba su ji ba suka ci karansu ba babbaka suka yi abin da suka ga dama suka mutu akan haka wal hijaratu da kuma duwatsu gumakan da aka bauta ma ba Allah ba waɗanda aka sassaka duwatsu aka yi su alaiha mala'ikatun gilazu akan wannan wuta akwai mala'iku masu gadinta gilazun masu kaushin hali shidadun masu tsananin ƙarfi la ya asuna Allah ma amarahu ba sa saba ma Allah umarnin da ya musu wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abinda aka umarce su kenan kaga gyara gida na taimaka ma mutum ya kare kanshi da iyalin shi daga wuta wannan na daga cikin abin da zai himmantar da mai imani ya tashi tukuru wajen yaga cewa gidan shi ya gyaru abu na biyu izamul mas'uliyatil mulqat ala ra'il baiti amama Allah yawmal hisab ma'ana girman tambayar da wanda aka ba kiwon gida zai haɗu da wannan tambaya a gaban Allah a ranar hisabi kowane magidanci Allah sai Allah ya tambaye shi gidansa kiwon da aka ba sai an tambaye shi a ranar tashin kiyama Anas radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'a أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل على أهل بيته قل يسأل الرجل على أهل بيته yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle Allah zai tambaye dukkan makiyayi game da kiwon da aka bashi ya kiyaye ya tsare wannan kiwon da aka bashi ko ya tozarta shi har ma za a tambaye kowane mutum dangane da iyalin gidansa kowannen mu nan wallahi sai Allah ya tambaye shi kiwon da ya basa na iyalin gidansa dan haka kowa ya kokari ya gyara gidansa ya zamanto gidan shi nagartaccen gida ne domin ya kare kanshi daga azabar Allah domin ya iya ba Allah amsa in ya tambaye shi game da kiwon da ya basa ya tabbatar wa Allah ya kiyaye amanar da ya bashi ta kiwon gidansa abu na uku wanda ke sa mutum ya kula da gidansa annahul makan li hifzin nafsi was salamati min ash-shurub wa kaffiha 'anil nas wa huwa al-marja'u ash-shar'i inda al-fitna gida gida ne wuri ne wanda yake na tsaron kai mutum yana tsara kansa a gidansa gida ne na amintuwa daga sharurruka in rigima ake yi a wajen gida in kana cikin gidanka lahiya lokaci abin bai shaye ka ba sannan kuma gida wuri ne wanda zai sa mutum ya kame daga mutane in kana cikin gidanka ba kana cikin gidanka baka ji baballantana a ce mi ka ji baka gani baballantana a ce ka gani kana cikin gidanka kana karatu alkur'ani ko kana sallah ko kana wasu harkokinka sannan gida wuri ne wanda in fitina ta yaɗu a cikin al'umma ko ina to wuri ne wanda mutum zai laɓe a cikin gidansa wannan fitina ba za su shahe shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa tuba liman malika lisanuhu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi madalla ga mutanen da ya mallaki harshen shi ba abin da zai faɗa ga harshen shi shi alkhairu shi dai ba za a ji a ce ya ce ba ba ruwan shi da an ce an ce sannan kuma gidan shi ya ishe shi sannan kuma ya dinga yin kuka akan kusakuransa ba ruwan shi da laifin wani shi laifin shi kawai ya dame shi duk mutumin da kaga ya mai da hankali game da laifin laifukan mutane bai sa abin da yake ba yau kai ka san laifi nawa aggare ka eh laifukan da aggare ka kai kana da tabbas za ka tsira gaban Allah game da waɗannan laifuka ballantana ka damu da laifin wani wani ba kawai sana'a shi an ce an ce duk inda ya zauna to sai ya kawo wani labari musamman ma yanzu wannan lokaci da muke ciki lokacin wannan kafofin sadarwa irin su tiktok irin su youtube irin su facebook da sauransu mutum sai ya kirkira ƙarya kawai sai ya yada alhali bai san da cewa wannan ƙaryar da ya yada duk wanda ya ji ta da wanda ya saurare ta da wanda ya yi aiki da ita da wanda ya kalle ta ana narka mai zunubi ko bayan ya mutu matukar wannan abin na yaduwa to za a rika narka mutum zunubi da haka manzo Allah ce ma dallaga mutumin da zai rika yin kukan kusakuransa mutum ya zauna a cikin gida ya rika lissafi na yi laifi kaza na yi abu kaza kure na yi abu kaza ba daidai ne ba shin Allah ya yahe min yaya zan haɗu game da ubangiji na game da waɗannan kusakurai ya dinga yin kuka manzo Allah ce madalla da irin wannan mutum ba wanda zai zo ya zauna majalisi ba abinda ba abinda da an gashi sai a ce to a gyara zama sarkin labari ya zo sai ya zo ya zauna shi kadai yake saurare mu'az Allah ya kara masa yarda yake cewa ahida ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi khamsin manzo Allah ya rike alƙawari a gare mu a cikin abu biyar man fa'ala min min min hunna kana daminan ala Allah duk wanda ya aikata wani abu daga cikinsu to yana da lamini a wajen Allah Allah ya lamince mai shiga aljanna na farko man adama reza wanda ya je ganin marashi lafiya ba don komi ba don Allah ba don a ce bai je ba a'a ya tafi ne don Allah aukara jama'a janazatin ko ko ya fita ya raka wata gawa wani bawan Allah da ya karbe shi ya je aka yi masa sallah tare da shi aka je aka binne shi tare da shi aw kharaja ghaziyan fi sabilillah na uku ko kuma ya fita yana mai yaki dan mi dan daukar kalmar Allah na hudu aw dakala ala imamin yuridu bi dhalika ta'ziruhu wa tawqiruhu aw qa'ada fi baitihi fayaslimu nasu minhu wa yaslimu ko ko mutumin da ya je wajen wani malami ko wani shugaba yana nufin ya je ma'ana ya mutunta shi ko kuma ya nemi ya yi masa gargadi wa tauqiruhu da kuma girmama malamin ko kuma wannan shugaban dan Allah auka ada fi baiti ko ku ya zama shi a gidansa yana zaune a cikin gida ba dai ba yau ba ba aiki ba sai ya zama shi cikin gida bai je fada ba bale ya ji an ce an ce ballantana ya samu damar shi ma ya ce an ce yana zaman shi gida yau ba aiki ko shi ke da sai ya zauna gida in ya iya karatun qur'ani da qur'ani ne ya ci karatu in ya gaji a shi in ya huta ya tashi ya sallolinsa ko ya ɗauki littafinsa na hadisi ko na fiƙo ya ta karatun abu ne ko ya zauna da matarsa suna hira bai je hawa da maballantana ya ji an ce an ce ko a kawo magana wani ko shi ya kawo magana wani in ya yi haka fa yaslimun nasu minhu sai mutane su amintu daga gare shi bai huto ya ce ba balle a ce wane ya ce wa yaslimu shi ma sai ya amintu daga sharrin mutane to manzo Allah ya ce duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa guda biyar to Allah ya lamince mai shiga aljanna Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salamatul rajul min alfitna ay yalzima baitahu abinda zai amintar da mutum daga fitina shine ya lizimci gidansa saboda haka ya ku yan uwa wannan duka abubuwa ne waɗanda suke nuna mana abinda zai sanya mutum ya yi ƙoƙari wajen gyara gidansa abu na hudu annan nasa ya kudu na aksar aukatahun fil galibi dakhila biyutihim galibi mutane sukan ma'ana zauna mafi yawan lokutansu a cikin gidajensu musamman ma in akwai zahi ko akwai shaihi mai tsanani ko ruwan sama galibi za ka samu mutane a cikin gida a cikin wannan lokaci ko kofar kawai ini ko ƙarshen ini ko lokacin da aka gama aiki aka sauka daga aiki ko karatu ko aka rike kasuwa galibi za ka samu mutane suna zaune a cikin gidaje wala budda min sarrafa al-awqat fi ta'at irin waɗannan lokuta da kuke samun kanku a gidajenku ku yi kokarin waɗannan lokuta ku sarrafa su a cikin yin da'a dukkan aikin da aka ce na da'a ne na biyayya ne ga Allah ku yi kokarin yin shi a cikin gidajenku karatun alqur'ani yi ma matanku da 'ya'yanku wa'azi da sauran abubuwan da suke na alkhairi a cikin waɗannan lokaci ku yi kokarin ganin cewa waɗannan lokutan kun ci amfanin su maimakon a tsaya wani sai kaga sai ya zauna kawai kallon tele yake musamman ma balo abu kamar ya raba su zo su zauna musamman ma matasa in suka zo suka cika hilin da ka iske mutane taro a wata ruha to balo ce ake da wanda suke so ya sa bi ba kabbara za a yi ba ba hailala za a yi ba ihu kawai za ka ji a yi a cikin unguwa sai ka ji unguwa ta kwashi ihu ko kuma ma'ana a gari ya kwashi sowa sai ka yi tsammanin wani bala'i ne a shewar biyu ne aka sa na baro in ba haka ba sai ku tozartar da lokutan ku a cikin abubuwan da suke na haram a gurguje yan uwa minan hanyoyin gyaran gida hanya ta farko na gyaran gida musamman ma ga waɗanda a yanzu za su yi ƙoƙarin mai kawwane gida abu na farko husn ikhtiyarin zauja na daga cikin abin da ke gyara gida mutum ya zaɓi mace ta gari kyautata zaɓar mace matar da za ka kawo a cikin gida ya kamata ka yi karatun tanisu a barkan nan ƙalƙalliya sai ka ga mace ga haske ga komi amma babu addini ko mutum ya zo wajen su malam salihu ya ce to wallahi malam ta zo makaranta ina so amma sai ya wata sharuɗa sharuɗan da zai fara yana son doguwa mai gashi mai manyan idanu kuma fara sal ƙarshe sai ya ce kuma mai ɗan addini in dai an same ta doguwa fara ƙal mai gashi ko ba addini to sai ce ai mun gyara na sa ta makaranta daga wannan kuskure kuskure ne wannan kenan in za ku yi aure kusan matan da ya kamata ku aura wa an ki hul ayama minku wa an ki hul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imanikum والله واسع عليم الله تعالى yace wa anki wal ayama minku ku aurar da gwagware daga cikin wayanda ma'ana ba su da aure wasalihin min ibadikum wa imaikum da kuma sahilai salihai ma'ana nagartattu daga bayinku da kuma kuyangun kaga nagarta aka ambata anan duk wayanda za ku aura ku aure waɗanda suke nagartattu waɗanda za ku auren ma ku armon ma waɗanda suke nagartattu kada abin duniya ya sha ku a'a nagarta ake so kana da yakka ka tabbatar da yakka nagartacciya ce za ka bayar da yakka ka bayar da ita wajen wanda yake nagartacci ko da ko bai da ma'ana wadata in yakunu fuqara'u fuqara'a yughnihumullahu min fadlihi in talakawa ne to Allah ya yi alƙawarin wadatar da su daga falalarsa nagarta ake bukata amma kaga abin mamaki mutum zai sha wahalar tarbiyyar yarsa tun lokacin da ta taso ɗan shekara bakwai ya sa ta makaranta addini har ta girma ta haddace alƙur'ani ta haddace hadisai masu tarin yawa ta yi karatun littattafai na fiƙihu ma'ana ta san addini amma ina wajen aurar da ita kuma sai a faɗi in zai aurar da ita sai ya bayar da ita a wajen wanda shi ba nagartacce ne ba saboda yana da yana da yan daloli sai a ce ai ta sa ai mai kuɗi wani ne ta aura amma ba a san da cewa shi wani nan bai da addini ba nagartacce ne ba kuɗin shi aka duba aka bashi da aka babu ruwan shi da nagartarta in ya tashi wulaƙanta ta ba wani abu bane a wajensa da haka in za ku aurar da 'ya'yan ku aurar da su ga nagartattu kuma ku tabbatar da 'ya'yanku nagartattu ne in talakawa ne Allah ya yi alkawarin wadatar da su daga falalarsa wallahu wasu'un alim Allah mai yalwace ne sannan kuma Allah masani ne shi yasa hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tunka wal mar'atu li arba'in akan auri mace dan ɗaya daga cikin abu hudu ba wai an ba da umarni ne ba wai a yi a'a abin da ake gani ne wanda yana iya faruwa ga mutane na farko limaliha aka auri mace don kudinta sai ga mutum ya ce shi dai so yake samu wata mai kudi mai hali mai gidan kanta ko ba ta aihuwa in dai akwai naira a to shi lahiya da wani shi dai naira ba ruwan shi da addinin ta a naira ta ne ba dai akwai kuɗi ba to shi kenan kuma da gidan kanta ya husa da biyan haya kuma za a rika dunkula mai ana sa mai ga aljihu shi bukatar ta biya ko ba ta da addini ba abin da ya shafe to akwai mai auren mace don dukiyarta ko wali hasabiha dan matsayinta yar babban gida ce ‘yar manyan mutane ce, ‘yar masu kuɗi ce, ‘yar sarauta ce, ko abin da ya kama da wannan. Wali jamaliha, akwai masu auren mace don kyau, sai ga mutum ya ƙasaita mai kuɗi ne. Ga mata waɗanda suka yi karatu a garinsu, su malasalu sun wahala tun suna ƙanana suna ta zuba musu tarbiyya yara sun tarbiyyatu sun nagartu amma sai ta yi can ƙauyen agada sai samu wata ba ƙauyen buzuwa wadda ko tsarki ba ta iya ba kuma sada yake aƙalla miliyan uku ya auro ta ya kawo ba addini a ashiriyar nan ne kawai ya tashi amma ga 'ya'ya masu tarbiyya a garin ya basu wai saboda su ba jajaye ne to akwai masu yin haka walidaini ha aka auri mace don addininta akwai wani shi addini ne ma'auninsa to sai manzo Allah yake fasfar bi zati dini to duk kokarin rabautar mai addini in za ka auren mace ka aure mace mai addini in dai gidan kana so ya zamanto gida gyararre aure mace mai addini mai tsoron Allah taribati ya daka ma'ana hannayenka za su yi riba ko kuma taribati ya daka kai ko da hannayenka za su kakkaɓe ya zama to ba kamar duk abin da ka mallaka za ka iya rasa shi in dai ka samu mace mai addini wallahi ba kai asara wannan ke sannan a gurguje abu na biyu shine as-sa'yu fi islahin zauja mutum ya iya kokari wajen gyara mace gyaran matar shi musamman ma in an riga an yi to ka kuma ba a ce a saki mutum da an riga an yi yanzu sai ka tsarna ta da rawar danka ka tsaya ɗayin daka in baka yi karatu ba ta yi makaranta shi ne aka yi wani ake bari kisa wani da ya auro mata ashe malama ya auro yarinya ta yi karatu yanzu sai ta ce daman malaminmu nan ne ya ce musa ya ce in na zo gida sai a ci gaba sai ya ce to ba matsala yanzu inda za a ci gaba shi ko bai karatu yanzu ya kokarin sanin littafin da take karatu shi kenan sai ne ya san malami ya ce malami ai wallahi ai ai ta baci wallahi na aro mace ɗaliba kuma ta gaya mini malamin su ya ce in ta zo gida su ci gaba ni kuma bai yi karatu ba amma hau ga littafi malai ta ke ka so littafi ya sawo littafin kuma ta ci rabi shi kuma ko farkon bai iya ba sai malamin ya ce to yanzu in ka je ka ce mata a dawo daga farko kai ba kai ba ka karatu tsaka farko farko ake fara inda ana so a fahimci karatu aka kai aka gaya mishi sutura guda ya rike da kyau yanzu da aka zo wajen ka ce to ke ina kike dauko littafin naki yanzu ya samu karfi shi ke ne yazo ya zauna sai ta buɗe mai ce a aiki ya ce ai ne ya ce ni farko za a farawa saboda kin san karatu yana buƙatar sharhi in ana so a fahimci karatu sai an yi sharhi an yi bayani sai haka a dawo farko sutura guda aka koya mai shi kuma sai koya mata rabi sai ya ce ai kin san karatu in ana so a fahimce shi to a riƙa yin shi kaɗan kaɗan da ya karanta mata rabi sai ya kama sharhi ya fara bayani cikin ji ai shi karatu kaza da kaza ai in ana so a fahimce shi kaza da ya dinga sharhi mal eh yace to nan za ki tsaya sai gobe gobe ya tsara mai sutura guda yanzu ka hinta kare sutura guda shi ya samu sutura uku ya zama yanzu dole ya zama malamin karfi da shi to in ya zamanto an rige an yi to yanzu abin da ya rage gare ta shine as-sa'yu fi islahi zawjati yanzu sai mutum yayi kokari wajen mi gyara matar yanzu ba gyaran za ta yi auro ba ko an rige an yi an shekaru an yi shekaru an haifafa har da jikoki kaga yanzu ba a ce aka saki yana yanzu me za a yi sai kai iya kokari wajen gyara idan kanat zawja salihah fa biha wa ni'mat in an yi sa'a matar ta zaman to salihar mace ka samu salihar mace to ma dalla da ita ma dalla da ni ma dalla da wannan mata ma dalla da ita wa hada min fadlillah wannan falala Allah ce wa in lam takun bidaka sala in kuma ta zaman to ba ta kwarai ba matar ta ta sai zaman to ba macen kwarai ba ce ba فإن من واجبات رب البيت السعي في إصلاحها daga cikin abin da yake wajibi ga ubangida shine yayi kokari wajen gyara ta kokari ya hadisu hada fi halatin minha wannan na iya faruwa a cikin haloli daga ciki an yatazawwaja ar-rajulu imra'atan ghayra mutadayyina aslan mutum ya auri macen da ba ta da addini asali ma ba ta da addini kamar wanda muka ba da misali sai mutum ya ce kauye ko ba kauya buzuwa wadda ko tsarki ba ta yi tsarki ba su saboda ba ta da addini ko likaunihi lam yakun muhtamman bi mawdi'i tadayyun saboda shi bai damu ba da al'amarin ni al'amarin addini bai damu da wannan ba a farkon al'amarin shi shi bai damu da addini ba shi kyawo ne ya nema ya je auro aw annahu tazawwajaha ala amalin an yuslihaha ko ko a ya aure ta yana da gurin ya gyara ta ya san daman ba ta kware ba ce tun wajen auren ya san ba ta kware ce ba sai ce mun gyara wacin da ka ɗauko alƙawalin ka gyara yana abin da ya kamata ka yi ƙoƙarin ka wajen ne wajen gyara au ta hada dauɗe a ƙarba'ihi matsalar ko ku a'a makusantansa ne suka tilasa shi irin auren da ake gida na dole auren gida na dole mace ba ka da addini amma sai a ce ai baka isa ba saboda dangin kashi a tilasa mu mutum dole sai ya aura ba huna labudda min tashmir fi amaliyatil islam yanan anan babu makawa mutum ya daura tagarar wandansa wajen aikata gyara wajen yin gyara wala budda an ya alamar rajul babu makawa mutum ya sani annal hidayata min Allah shari'a ta Allah ce hidayatu tawfiq min Allah amma abinda yake kake da damar yin shi shine hidayatul irshad ta nuna ma mutane hanya kai iya kokarin ka wajen nuna ma nuna ma matarka hanya ta gari amma dacewa game da karɓar wannan hanyar ta gari wannan kuma aikin Allah ne yana in kai iya ƙoƙarinka abu bai yi ba to Allah ya san ba laifinka ba ne wa min mannihi ala abdihi zakariya na daga cikin baiwar da Allah ya ma bawansa annabi zakariya wada Allah ya ce wa aslahna lahu zawja muka gyara masa matarsa sawa'an kana islahan badaniyan aw diniyan malamai suka ce gyara na jiki ko ko a'a na addini ibn abbas yace kana ta'atiran la taridu mata annabi zakariya bakarariya ce ba ta aihuwa fa walada sai ta aihu kaga wannan gyara ne shi ko wasu malamai suka ce kana fi lisani haqu tana da dogon halshi mace ce mai in miji na yi kayi ya faɗi ɗaya ta faɗi goma fa aslaha Allah sai Allah ya gyara ta ko saura minti biyar aka ce dan haka wali islahi zawjati wasa'il yana tana yiwa anan za mu tsaya gyaran mace yana da hanyoyi da ake bi a gyara mace daga ciki الاعتناء بتصحيح عبادتها لله بأنواعها على ما سيأتي تفصيله kula da gyaran ibadar mace miji dole ne ka sa idanu game da ibadar matanka ya take alwala ya take tsarki ma kai ya take wankan janaba ya take alwala ya ya take sallah wani babu ruwan shi bai san yadda matar shi take sallah shi dai yana ganin tana duka tana taso kawai abin da ya sani ke tana karatu mai kyau bai sani ba in ta yi ruku'i tana tasbihi a cikin ruku'in bai sani ba in ta dago da shi abin nan ruku'i mai take faɗa bai sani ba bai damu da wannan ba amma in ta taɓa hakke shi sai kowa ya ji su amma ibadar ta bai damu da ita ba wannan kuskure ne babba as-sa'yu li raf'i imaniha kai kokari wajen daga imanin matarka kai kokari wajen daga imanin ta ma'ana ta hanyar nuna mata ayyuka nagari waɗanda za su ƙara imanin ta wajen daga imanin mace na farko haddiha ala qiyamil layl kwadaitar da matarka akan tsayuwar dare in ka tashi da dare za ka gana da Allah ka tara ka tashi ki ba da aiki sai bacci ina muka samu daman barci mu da muka kai shekara ta abin nan arba'in hamsin sattin har muna da daman mu ta barci har da sai tashi mu gana da ubangijin mu ko mun samu rahmar Allah wa tilawatul kitab al aziz ka kwadaitar da matarka da yawan karatun littafin Allah mai maimakon karatun shedan sauraron dandali da abin da ya kama da wani ina mata an bayanta wa hifzul azkar da haddace azkar wanda ya kamata ta riƙa yi azkaru sabahi wal masa azkar da ake yi da sahi da waɗanda ake yi da marace da waɗanda ake yi na shiga makewayi da na fita daga makewayi da abin da ya kama da wani والتذكير بأوقاتها da tunatar da ita lokutan da ake waɗannan azka wa munasabataha da wuraren da suka dace a yi su wa asiha ala sadaqa da kwadaitar da matarka akan yin sadaka wanda ki zama mai sadaka da ko tsatsa sadakar take kirkari ya yi kullum kina yin adashi kina tara kuɗi ki mutu ki bari a rabe mana rika ɗiba kina sadaka qira'atul kutub al-islamiyyah an-nafi'a kwadaitar da ita wajen karatun littattafan musulunci masu amfani sama'ul ashriqat al-islamiyyah al-mufida da kwadaitar da ita wajen sauraren kasussuka ko mu ce wa'azuzzuka na musulunci masu amfani na ilimi sannan ikhtiyaru sahibatin laha min ahli din ka kwadaitar da ita wajen zaɓar abokai waɗanda suke masu addini ƙawayenta abokanta su zamanto masu addini waɗanda za su taimaka mata dar sharri anha wa saddu munafizihi alaiha riya sharri ko tunkuɗe sharri game da ita da toshe dukkan hanyoyin da za su jefa ta akan wani aiki wanda yake na sharri ko wannan su ne hanyoyin da ake bi wajen gyaran mace kuma tun da ina jin mala yana cewa lokaci ya yi to wannan shine abin da ya sawaka Allah ya ba mu ikon gyara gidajen mu yi iya kokarin mu ya ku yan uwa wajen gyaran gidajen mu matan mu da ƴaƴan mu ma'ana mu yi kokarin gyara su wannan shine zai taimaka mana mu samu nagartattun ƴaƴa idan cikin unguwa kowa gidan shi ya zamanto nagartacce to duk waɗanda za a haifa cikin unguwar na sai zaman to nagartattu waccan unguwa haka sai ka gaba ɗayan gari ya zaman to nagartacce sai al'umma a samu al'umma nagartacciya ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon gyaran gidajen yanda Allah ya haɗa mu anan Allah haɗa mu a gidan aljanna abinda muka ji na daidai Allah ba mu ikon aiki da shi wanda muka ji na kusakurai kuma Allah ya yi mana ya shahi shi a cikin zukatan da wanda muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh